إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتيك بدك راتم من وانا مكرانتا من البركة مكرانتا ابن تيمية يومنا رانا الحميس وشتي ديدي درانا أشرين دقيقة وطن جماد الأولى hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 15 ga watan 12 2022 miladiya yau karatu mu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar الشيخ الدكتور محمود أحمد الطحان رحمه الله wanda wannan shine zai zama majalisi na 34 a cikin wannan littafi a darasinmu na ƙarshe kafin mu ta yi hutun makaranta mun shiga a cikin sabuwar gaba ko babi na biyu albabu thani albabu thani da yake magana akan sifatu man yuqbalu ruwayatuhu wa ba yata'allaqu bidhalika min al-jarh wa at-ta'dil sifar wanda ake karbar ruwayarsa da abin da yake da alaka da wannan na jarhi da ta'dili yabo da fallasa yana da mabhas wannan babin yana da mabhasi guda uku mabhazi na farko firrawi wa shuruti qabulihi yana magana akan marwaici da sharuɗan karɓansa mabhas na biyu fikiratun amma an kutubil jarhi wa ta'dil mabhasi na uku maratibul jarhi wa ta'dil to muna cikin mabhasi na farko wanda yake magana akan arrawi wa shuruti qabulihi mun shiga al-mabhasul awwal mun yi darasin farko a ciki da ke magana a kan rawi wanda ya ce firrawi wa shuruti qabulihi na yake magana akan marwaici da sharuɗan karɓarsa domin gidan san farko wanda a ciki mun yi muqaddima tamhidiyya muka zo muka ambaci shurutu qabulin rawi wanda su ne al'adala da kuma addabut sannan muka zo muka yi magana akan gaba ta uku bima yusbatul adala da me ake tabbatar da adalcin mutum da muka ce ana tabbatar da adalcin rawi ko ta hanyar wato masu addalawa din su nassanta cewa wane adali ne karɓaɓɓe ne ko kuma ya zama ya shahara da adalcin adalcinsa ya shahara tsakankanin malaman ilimi yabo a kansa ya yaɗu ko'ina to ina hanyoyi guda biyu ake tabbatar da adalar mutum wanda akwai wata mazhaba wadda muka ambata a gaba ta hudu mazhaba ta ibn abdulbar wajen tabbatar da adala shi yana cewa dukkan mutumin da yake dauke da ilimi wanda an san shi da kulawa da ilimi to ana dora al'amarinsa akan adala duk wani malamin ilimi wanda aka san shi da damuwa da harkar ilimi to ana dora al'amarinsa akan adala har sai idan an samu wani jarhi daga gare shi har sai idan wani jarhi wani wani abun fallasa ya bayyana a tare da shi amma kafin a samu wani abun fallasa ya bayyana a tattare da shi to in dai malami ne da aka san shi da kula da harkar ilimi to akan ɗora al'amarinsa akan adalci akan mayar da shi adali har yayi hujja da wani hadisi da muka karanta da annabi yake cewa yahmilu hazal ilma min kulli khalafin uduluhu wanda in kuma manta ba da muka zo da na zo karantawa na karanta da kuskure na ce aduluhu wannan kuskure ne wanda ba a rasa shi ba a wajen wanda larabcin koyon shi aka yi ba tashi aka yi a cikinsa ba wanda ma suka tashi a ciki muna jin suna kurakurai ana samun irin wannan a wasu lokuta uduluhu ne a ainihin din da damma to wancan karatu da ya wuce na karanta da aduluhu wanda kuskure ne yake cewa yahmilu hazal ilma min kulli khalafin uduluhu wanda suke dauke da wannan ilimin daga kowanne waɗanda suka biyo baya wanda suka biyo bayan salaf su ne uduluhu adilan cikinsa yanfuna anhu tahriful ghalin wannan wanti halal mubtalin wa ta'wilul jahilin wanda za su kore masa tahrifi karkatarwa da masu zurfafawa cikin al'amurra suke yi su karkatar da nassi daga ma'anansa da kuma abinda wato na mabannata suke yi na jingina wa wannan ilimin abubuwa wanda suke basu dace ba shi ne mutum ya kirkiri wani abu ya jingina cikin harkar ilimi ya shigo da wani sabon abin da ba a san da shi ba don ya kawo ɓanna ko kuma tawilin jahilai da suke yi a cikin harkar ilimi to wa'innan udul ɗin su ne za su kore wannan za su magance wannan matsala hadisi muka ce ibn abi adi ya kawo shi a cikin alkamil al-iraqi ya kawo shi yana da hanyoyi da yawa hadisin amma dukkanin hanyoyin nashi masu rauni ne ba wani abu da yake tabbata daga gare su sai dai wasu daga cikin malaman ilimi muka ce sun hassana hadisin saboda yawan hanyoyinsa mutera sai ya samu karin bayani irin wata ziribin rawi yuzi na farko shafi na 302 zuwa 303 zai ga bayanin da da ya yi a can to wannan magana da shi ya faɗa ibn abdulbar ba malamai duka ba su wato ba su sallama mata ba magana ce wadda malamai ba su karɓa ba malamai ba su karɓa ba domin abu na farko dai hadisin bai inganta ba shi ne abu na farko kuma koda ya inganta sai zama ma'anansa kamar umarni ne annabi yake bayarwa umarni ne ba wai labari ba ne umarni ne yake bayarwa cewa wato a samu adilai daga cikin kowace al'umma da za su biyo bayan salaf su yi riko da wannan ilimin su zama kamar umarni ne mai yasa saboda bisa ga abin da aka sani a al'ada akan samu mutum yana dauke da ilimi kuma ba adali ba ne ga shi dauke da ilimin kuma ba adali ba ne to ashe inda wannan abin tabbatarwa ne to ba za a samu wanda yake dauke da ilimi ba kuma a same shi da rashin adalci amma malami nawa suka bayyana ga su da ilimin amma kuma babu adala ta tare da su sannan muka zo muka karanta gaba ta biyar wadda ta yi magana akan kaifa yi urafu zabtun rawi ya ake gane hardar marwaici ana gane marwaici wannan dabit ne mai harda saboda wato idan an ga yana in ya rawaito hadisai hadisansa suna dacewa da hadisan asiqat wanda suke da kwarewa a cikin ruwaya sai a ga hadisansa sun dace da nasu in ya rawaito hadisi aka duba na sauran wanda suka rawaito wannan hadisin sai a ga ruwayarsa ta dace da tasu ba ba ba sabani bisa ga galibin abin da yafi yawan faruwa ruwayarsa tana dacewa da ruwayar amintattun mutane to ko da an samu wata yar sabawa kaɗan haka wadda bata taka kara ta karya ba to wannan ba za ta cutar da shi ba ba za ta cutar da shi ba amma idan an samu wato galibi yana saba musu idan yayi ruwaya sai a duba amintattu da suka ruwaito wannan hadisi sai a ga duka nashi ya saba wa nasu to kaga wannan sai ya zamo ba za a sa shi cikin masu kiyayewa ba ba za a yi hujja da, da hadisinsa ba to za mu tashi gaba ta shida wanda ya ce hal yuqbalu al-jarh wa tadilu min ghairi bayan shin ana iya karban jarhi da ta'dili ba tare da bayani ba kawai ka zo ka ce wane amintacce ne ko kuma wane ba amintacce ba ne kuma a karɓa daga gare ka duba da cewa kai malami ne ko kuma kai adali ne da haka duk wanda ka jarraha ya jarrahu wanda kuma ka addala ya addalu ba tare da wani bayani ko bincike ba shin ana iya yin haka ba tare da mutum ya yi wani ƙarin bayani ba sai malam ya ce amma ta'adil wanda shine harful alif faqara ta alif amma ta'adil amma abin da ya shafi addalawa fa yuqbalu min ghairi zikri sababihi ala sahih al-mashhur shi ana karba fa yuqbalu ana karba min ghairi zikri sababihi ba tare da an ambaci sababin da yasa aka ce wani adali bane ala sahih bisa magana mafi inganci kina akwai wata wadda ta nuna ba a karba wadda ba ita ce mai inganci ba shi yasa yace ala sahih a bisa magana mafi inganci al-mashhur wadda ta fi shahara wajen addalawa ba sai an ambaci dalili ba li'anna asbabahu kathira domin sabubban adala suna da yawa yas'ubu hasruha kiyaye su a ƙididdige su a faɗi yawansu yana wahala yana wahala iz yahtaju almu'addilu an yaqula masalan domin wanda zai yi addala din cewa na adali ne yana buƙatar alal misali ya ce lam yaf'al kaza wani baya aikata kaza lam yartakib kaza baya aikata kaza aw yaqul ko kuma ya ce huwa yaf'alu kaza shi yana aikata kaza kaza na alkhairi wa yaf'alu kaza yana aikata kaza kaza na alkhairi wa hakaza to kaga kididdige alkhairan da mutum yake yi da abubuwan da baya yi da suke sa a jarraha mutum suna da yawa to wannan yasa da zaran mutum ya zo ya ce ne adali ne amintacce ne to koda bai zo da wani ƙarin bayani ba ana iya karɓa alal mashhur ba na biyu ammal jarhu amma wajen jarrahawa wajen fallasa fala yuqbalu illa mufassara shi ba a karba sai idan an kawo karin bayani sai tare da tafsiri ka ce wani ba amintacce ba ne ba adali ba ne makaryaci ne kaza ne kaza ne mai dalili fassara mana li'annahu la yas'ubu dhikruhu domin ambatan dalilin da yasa ka jarraha shi ba abu bane mai wahala ba abu bane mai wahala za ka iya faɗar dalilin da ya sa abu ɗaya ko biyu ko uku na farko kenan wali annan nasa ya na fi asbabul jarhi kuma dalilin da ya sa ake son aji me ya sa ka jarraha shi saboda mutane malamai sun saba wajen sabubban jarrahawar abin da yake zama jarhi a wajen wani a wajen wani wannan ba jarhi ba ne ba abin da yake zama fallasa a wajen wani to a wajen wani wannan bai kai a fallasa mutum dan shi ba kun gane to duba da cewa sabubban fallasar sun bambanta to dole a yi bayanin me yasa ka fallasa shi don ka ji in yana daga cikin sabubban da yake sawa a fallasa mutum a wajenka kaga sai ka karba faqad yajrahu ahaduhum bima laysa bijari da haka ɗayansu yakan yi jarhi ga wani da abinda ba jarhi ba da abinda bai kai a raunana mutum ko a fallasa mutum saboda shi ba yace qala ibn salah ibn salah wani babban malamin hadisi yake cewa wa hadha zahirun yace muqarrarun fi fiqh fi fiqh wal usul wannan abin da yake zahiri sannan abin da yake tabbatacce a cikin fiqh da kuma usul wani zai jarraha wani da abin da bai kai a jarraha shi ba yace wa zakara al khatib al hafiz al khatib al hafiz ya ambaci cewa annahu mazhabul a'imma wannan shine mazhaba ta jagorori min huffazil hadis wa nuqadihi daga cikin malamai huffazil hadis wato wanda suke hardace wato yawancin hadisai wanda ake musu lakabi da al-huffaz ɗayan su a ce musu hafiz ɗayan su al-hafiz ibn kasir abin nan ibn hajar da sauransu wa nuqadihi da kuma waɗanda suke bincike akan hadisi wannan zahiri ne a wajensu misalul bukhari sai ba da misali irin su bukhari wa muslim wa gairihi ma da wasunsu duk akan wannan akan wannan suke ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم shi yasa aka samu ma bukhari ya yi hujja da wata jama'a ta marwaitan hadisi wanda an samu magabata wanda suka zo kafin shi sun jarraha su an gane wanda aka samu sabaka min ghairihi aljarhu lahum an samu wasu da suka gabace shi malaman da suka zo kafin shi sun jarraha waɗannan mutanen shi kuma da ya zo sai hujja da hadisinsu saboda abinda suka jarraha su da shi shi a wajen shi ba jarhi ba ne bai kai a jarraha su da wannan abun ba kuna ganewa ya ce ka ikrama kamar ikrama wa amru bin mazruq da irin su amru bin mazruq duk an samu wasu malamai sun jarraha su amma bukhari ya yi hujja da su واحتج مسلم شما إمام مسلم يا حجة دواني بسنا سويد يجي واحتج مسلم بسويد بن, بن سعيد دائلن سويد بن سعيد وجماعة دوات جماعة اشتهر الطعن اشتهر الطعن فيهم ودا سوكا أتترد سويا شهرا أما إمام مسلم يزوي حجة دسو saboda abin da aka soke su da shi din ba abin suka bane a wajensa wa haka za fa'ala abu dawud haka shi ma abu dawud ya aikata wace wa zalika to wannan abin da muka ambata dalun ala annahu zahabu cewa wa'innan malaman sun tafi zuwa ga cewa annal jarha ila annar jarha sun tafi zuwa ga cewa shi jarhi fallasa la yasbutu illa iza fussira bi sababihi ba a tabbatar da shi sai idan an iza fussira sababahu illa iza fussira sababahu jarhi baya tabbata sai idan an fassara sababinsa sai an faɗi me yasa aka jarraha shi dan ka ji karɓaɓɓe ne jarhin ka ya karɓu karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne ya ce in kana neman ƙarin bayani ka je ulumul hadis shafi na 97 tare da ikhtisari kaɗan da ya yi a nan wadda shi ne gaba ta shida gaba ta bakwai gaba ta shida mun fahimce ta ko ana karban jarhuwar ta'adil ana karban ta'adili ba tare da tafsiri ba amma shi jarhu ba a karba sai an fassara sai an yi bayanin me yasa aka jarraha an gane na bakwai hal yusbatul jarhu wa ta'dil bi wahid shin ana tabbatar da yabo da fallasa ta hanyar mutum daya mutum daya zo ya yaba ko ya fallasa kuma ayi aiki da abin da ya faɗa alif ya ce as-sahihu annahu yusbatu al-jarhu wa at-ta'dilu bi wahid magana mafi inganci ana tabbatar da jarhi da ta'dili da mutum daya ko da mutum ɗaya ne ya jarraha mutum ko ya addala shi ana karba ba na biyu wa qila wasu suka ce labudda min isnaini suka ce dole a samu mutum biyu abin da ya sama amma sahihi abin da yafi inganci ko mutum ɗaya ne amintacce ya zo ya jarraha mutum ko ya addala shi ana iya ana iya karba an gane ko matukar wajen jarrahawar ya kawo dalilai gamsassu na takwas ishtima'ul jarhi wa ta'dil fi rawin wahid haduwar jarhi da ta'dili a rawi guda daya rawi ne guda daya amma a samu wasu sun jarraha shi wasu kuma sun addala shi yace idza ishtama'a fi rawin al-jarh wa ta'dil idan an samu yabo da fallasa sun hadu akan rawi guda daya ألف فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسرا abin da yake shine madogara ana gabatar da jarhi idan an fassara shi ana gabatar da fallasar akan yabon idan har wanda ya fallasar ya kawo ƙarin bayani ya yi tafsiri ya yi bayanin da ya sa aka jarha shi gane domin mai yawa masu addalawan su sun tafi akan asali ne asali musulmi za ka ɗauke shi a matsayin adali sai wani abu ya bayyana gare ka shi kuma wani abu ya bayyana gare shi yana da ziyaratu ilmin kenan yana da ƙarin ilimi na wani abin da wani bai sani ba to matukar ya kawo shi da bayani cikakken bayani to ana gabatar da jarhi akan ta'dili ba na biyu waƙila wasu ka ce in za da adadul mu'addilina alal jarihina quddimat ta'dil idan an samu adadin wanda suka addala suka ce adali ne ya karu akan wanda suka jarraha misali a samu wanda suka jarraha mutum biyu ne wanda suka addala mutum uku ne kun gane to wasu suka ce ana gabatar da waɗanda suka addala da ƙuddimar ta'adil sai a gabatar da ta'adili saboda suka addala sun fi wanda suka jarraha yawa to amma malai yace huwa da'ifun ghairu mu'tamad wannan magana ce mai rauni ba abin dogaro bace kun gane ko ta farkon da ita ce abin dogara gaba ta tara hukumar ruwayatul adli an shakhsi hukumar ruwayatul adli an shakhsi hukuncin ruwayar adali daga wani mutum a samu wani mutum ya yi ruwaya daga a samu wani mutum adali sai ya yi ruwaya daga wani mutum to duba da cewa wani adali ne shi don haka ya yi ruwaya a wajen wane shi ma wanan zai iya zama adali ta dalilin adali ya yi ruwaya a wajensa shi da zai magana a ce tun da wane adali ne kenan mu dai mun san ba zai yi ruwaya ba sai daga wajen adali haka yana iya yiwa malam zai magana akan wani alif na farko ya ce ruwayatul adli an shaksin ruwayar adalin mutum daga wani la tu'tabaru ta'dilan lahu wannan ba a lura da shi a matsayin addalawa gare shi in dai ba ya buɗe baki ya ce wani adali ba ne amma in dai kawai don ya ruwaya daga gare shi ne to ba a dogara da wannan wajen cewa to wani adali ne me yasa ya zama adali saboda wani ya yi ruwaya daga gare shi an gane wannan baya zama ta'adili gare shi inda al'aksari ya ce a wajen yawa yawan malaman hadisi wa huwa sahihu ya ce kuma shine magana mafi inganci wa qila wasu suka ce huwa ta'dilun wannan ruwayar da ya daga gare shi kadai yana zama ta'dili a wajen wasu malamai amma ruwayar aksarin a wato malamai a inda al-aksarin a wajen mafiya yawancin malamai wanda shine yafi zama sahihi baya zama addalawa a gare shi mai wa bai san halinsa ba ya kyautata masa zato sai ya ruwaya daga gare shi kafin ya bayyana a gare shi cewa ashe ba ba adali bane ba na biyu yace wa amalul alimi wa futiyahu ala wafi hadisin laisa hukuman bisihatihi yace sannan aiki da malami yayi ko fatawa da ya bayar da ta dace da wani hadisi to wannan baya zama hukunci akan ingancin hadisa shi ba dan an ga wani malami yayi aiki da hadisi ko kuma yayi fatawa da wani hadisi wannan aikin da yayi da hadisin da fatawar da yayi da wannan hadisin baya zama dalili na ingancin hadisin mun gane wannan ba zama dalili sai ce walaysa mukha walaysa mukhal abinna mukhalafatuhu lahu qadhan fi sihhatihi sannan kuma sabawa hadisi da wani malami zai yi baya zama dalili da zai raunana hadisa sai a samu wani malami ya saba ma wani hadisi ya yi fatawar da ta saba ma wani hadisi ko ya aiki sabanin wani hadisi to wannan bai zama dalilin da za a ce wannan hadisi mai rauni ne me yasa saboda wannan malam wani bai aiki da shi ba tun da kaga malam wani bai aiki da shi ba to akwai wani abu a ƙasa ko da bamu gano wannan abun ba a ƙasa ko ma menene to amma dai akwai wani abu ƙasa shi yasa malam wani yake aiki da shi haka kenan hadisin bai inganta ba sai wa hadisin hukunci da rashin inganci ba a haka an gane wala fi ruwa wala fi ruwatihi sannan wannan baya zama dalilin a soki wanda ya ruwaci hadisin waƙila wasu suka ce bal huwa hukumun bi sihatihi wasu suka ce a'a idan an samu wani malami amintacce ya yi aiki da hadisi ko ya yi fatawa da shi to wannan ya zama hukunci wajen ingancin hadisa an gane yana zama hukunci wajen ingancin hadisi ya ce wasu hahahul amidi imam al-amidi yana daga cikin malaman hadisi suka ce ya inganta wannan magana wa ghairuhu da wasu daga cikin malaman hadisi al'amidi alkuniyarsa abul hassan laƙabinsa saifuddin sunansa ali bin abi ali bin muhammad bin salim al-thalibi al'amidi da wasu samin al'usuliyin daga cikin malaman usul su sun tafi akan cewa wannan yana zaba dalili akan ingancin hadisin ko kuma in bai yi aiki da shi ba ko a jarraha shi ya ce wa fil mas'alati kalamun tawil mala ya ce amma akan wannan mas'alan akwai doguwar magana mai tsawo wadda lokaci ba zai bamu mu kawo ta anan ba gaba ta goma hukumar ruwayatul ta'ib min al-fisq hukuncin ruwayar wanda ya tuba daga fasikanci mutum ne an san shi fasiki ne a da mashayin giya ne yana mazinaci ne misali ko wani abu irin wannan sai ya tuba shi za a iya karɓar ruwayarsa alif na farko yace tuqbalu ruwayatul ta'ibi min al-fisq ana karɓar ruwayar wanda ya tuba daga fasikanci inda an tabbatar da ya tuba to ana karɓar ruwayansa ba magana ta biyu wala tuqbalu ruwayatu ta'ibi min al-kadhibi ba a karɓar ruwayar wanda ya tuba daga ƙarya fi hadisi rasulullahi a cikin hadisin manzon Allah da wanda aka samu da yana ƙarya a cikin hadisi inda ƙarya ce yake yi wa mutane ga magarin mutane haka ba cikin hadisi ba yana zubota ta ta wanda in ya tuba ya daina aka tabbatar da ya tuba ana iya karba amma in dai yana yin karya a cikin hadisin manzan Allah ya kirkiro hadisin karya ya jingina wa annabi ta wannan ko ya tuba ba a karɓar ruwayansa mun gane ko ya tuba gaba ta goma sha ɗaya hukumar ruwayat man akhadha ala tahdisi ajran hukuncin wanda ya karbi tukuici ko ya karbi lada ko ya karbi biya ake cewa ko akan bayar da hadisin manzan Allah shi baya bayar da hadisai sai an biya shi kada so sai ka kawo sai ya baka to mai hukuncinsa alif ce la tuqbalu inda al-ba'd nan ne ko ce la abin ce la tuqbalu inda al-ba'd ka Ahmad wa Ishaq wa Abi Hatim ba a karɓar ruwayarsa duk wanda yake karɓan kuɗi ya bada hadisi to ba a karɓar ruwayansa a wajen wasu daga cikin malaman hadisi kamar imamu ahmad bin hanbal kamar ishaq ibn rahuwiya kamar ibn abi hatim suka ce saboda neman kuɗin zai iya kirkirar na ƙarya yanzu bokaye ba haka suke yi ba boka ne yana da maganin ciwon haure ya shahara yana ba da magani ya an sa a hau haƙori haƙorin yana warkewa sai ya ji ana yaban shi to sai ya ƙara sai fara bada na basir sai fara bada na sanyi sai ya fara bada magani guda ɗaya ce magani ɗari ɗaya babu yake ta gani me janyoyi wannan saboda kuɗi ya samu hanyar kuɗi to ya samu wani zai iya ta bada hadisan ma kawai don ya samu kuɗi ya ta bada sababbin hadisai na ƙarya don ya samu kuɗi shi yasa suka ce ba a karɓa ba na biyu a wajen wasu suka ci tuqbalu inda al-ba'd al-akhar ana karɓa a wajen wasu malamai ka abi nu'aym al-fadl bin dukayn kamar abu nu'aym al-fadl bin dukayn ta koda yana karban kuɗi ana iya karɓar ruwayarsa mun fahimta matakar an yarda da adalcinsa magana ta uku yace wa afta abu ishaq ash-shirazi abu ishaq shi da ya bada fatawa yace limanin tana alaihi al-kasb li iyalihi bi sabab al-tahdis ga dukkan wanda neman kuɗi ya gagara a gare shi saboda wato domin ciyar da iyalinsa saboda bayar da hadisi da yake yi ya zauna ya buɗe makaranta almajirai sun kewaye shi bai samun dama ya je ya noma ko kiwo ko kasuwanci duk lokacinsa an ƙwace ya zauna yana ta ba mutane ilimi ilimin hadisi shi bai da damar ya je ya nemo ma iyalinsa abinci ya ce to bi jawazi akhzil ajar shi ya tafi ya ba da fatawa cewa ya halatta ya karbi biya duk wanda ya zo a ce to hadisi ka zo nema eh to kawo dala ɗari kawo jika sai a bashi kawo kaza da wannan sai ya rika samun na cefa ne ko a sa masa salar wanda za a rika haɗawa ana bashi a kowane wata ko a kowane yini ko kaza ko kaza don ya samu abin da zai rike iyalinsa wannan baya da matsala kuma ana karban hadisinsa mun gane gaba na goma sha biyu hukumar ruwa ya ce man urifa bitasahul au bi qabuli talqin au kasarta sahwi hukuncin ruwayar wanda aka san shi da sakaci wajen karban hadisi ko bayar da shi au bi qabulit talqin ko kuma mai karban talqini alaqana masa ya karba kace ka ga mana hadisi kaza kaza kaza kaza wata rana ce eh ni na ga muku shine talqini suna yi suna yi suna yi wasu malamai irin wannan sharrin sai kawai dalibai su zo su rubuto hadisai sai zo su ce ga wasu hadisai da aka ce kai ka bada su muna son mu ji daga bakinka ka sai ce to bismillah sai ta karantowa ce eh ni na bada shi eh kun ba shi ya bada ba daman dan su dan su ga iya gudun ruwansa to daga nan sai a gane cewa a wannan ana masa talqini yana karba da ka sai a daina karbar wayarsa akwai dalibai da suke ma malaman hadisi irin wannan sharru to sai mutum yayi taka tsantsa to wanda yake karban talqini au kasaratin sahi ko wanda yake yawan mantuwa da gafala to shi ma duka irin wannan za a yi magana akan hukuncin ruwayarsu a wannan gaba na farko yace la tuqbalu ruwayatu man urifa bit tasahul fi sama'ihi aw isma'ihi ba a karbar ruwayar wanda aka san shi da sakaci wajen sauraron hadisi ko bayar da hadisi ko jiyar da shi bayar wato sauraron sa ko jiyarwa kamar la yubali bin nawmi waqta sama kamar wanda baya damuwa da bacci a lokacin sauraron hadisi ana bayar da hadisi shi yana gengidi sai ana yi ana tashinsa to duk wanda aka lura a majalisin hadisi haka yake ana ba da hadisi yana gengidi kaga wannan akwai matsala tare da shi an gane au yuhaddisu min aslin ghairu muqabal ko kuma ya rika bayar da hadisi daga wani asali asalin da yake ba ingantacce ba ba karbabbe ba sai ya zo ya rika fadar hadisi daga asali da wanda yake ba karbabbe ba to suka ce wannan ba a karba ba na biyu wala yuqbalu ruwayatu man urifa bi qabuli talqin fi hadis ba a karban ruwayar wanda aka san shi cewa yana karban talqini a cikin hadisi bi an yulqana ash-shay'a fa yuhaddisa bihi azo a laqana masa abu ya rika bayar da hadisi da shi a laqana masa ce kai ka ba mu hadisi kaza ce eh ni na bayar kuma ya ci gaba da bayar da wannan hadisi min ghairi an ya'lama annahu min hadisihi ba tare da ya san cewa eh wannan daga hadisinsa bane ba tare da ya sani ko min gairi an yi ulama ba tare da an san cewa wannan yana daga cikin hadisansa ba kawai a zo a lakana masa ya karba ya ce eh nawa ne ya ci gaba da bayarwa to masu yin irin wannan su ma ba a karban ruwayar su saboda akwai sakaci tare da su kenan in an zo hadisin da kake shakka ka ce to wannan ba da tabbas in wanda ka san naka ne ka ce naka ne wanda ba naka bane ka ce ba naka bane jim na uku wala yuqbalu riwayatu man urifa bi kasrati sahwi fi riwayatihi ba a karbar riwayar wanda aka san shi da yawan wato mantuwa a cikin riwayarsa yawan mantuwa daga fala ya faɗi wani abu daban in an jima ya sake faɗar wani abu daban gaba ta sha uku ta ƙarshe hukum ruwayati man haddasa wa nasiya hukuncin ruwayar wanda ya bayar da hadisi kuma ya manta shi ya bada hadisin kuma ya daga baya zo ya manta shi ya bada shi alif na farko ce ta'arifu man haddasa wa nasiya ta'arifin wanda ya bada hadisi kuma ya manta huwa Allah yazkura ash-shaykh ruwayata man haddasa bihi tilmizuhu anhu shine ya zama malamin ya kasa tuna ruwayar abinda almajiransa yayi ruwaya daga gare shi ya kasa tuna hadisan da almajiransa yayi ruwayansa daga gare shi tabbas almajiran a wajen sa yayi ruwayar hadisin saboda dadewar lokaci sai ya zo ya karanta masa hadisin sai ya ce ya manta to wannan shi ake cewa me man haddasa wa nasiya shi ya bada hadisin kuma ya manta to me hukuncin ruwayarsa ba ya ce hukumin ruwayatihi hukuncin ruwayarsa awwalin na farko an raddu malamai suka ce ana mayar da ruwayarsa ba a karba ko ana mayar da ita inna fahu nafiyan jaziman amma idan ya kore hadisin korewa tabbatacciya ya ce san ba ni na bada shi ba bi an kala kamar ya ce ma rawaituhu ba ni na rawaito shi ba aw huwa yakdhibu alayya ko ya ce wani ƙarya yake min ba ni na bashi hadisin ba wa nahwi dhalika abin da ya kamata haka to ana kore masa wannan hadisin na biyu alqabul ana karba in taraddada fi nafihi in yayi taraddudi wajen kore hadisin yayi taraddudi ka an yaqula kamar ya ce la a'rifuhu aw la azkuruhu aw la azkuruhu kamar ya ce la a'rifuhu ni ban san ban gane hadisin ba aw la azkuruhu ko kuma bana tuna shi ni na faɗa ko eh gaskiya dai ban tuna ba to na ana karba an gane wa nahu zalika ko abin da ya kama da haka jim gaba ta gaba ta harful jim yace hal yu'tabaru raddul hadisi qadihan fi wahidin minhuma to shin idan ya mayar da hadisin yace wannan hadisin ba nawa bane ba ni na bawa na shi ba to ana lura da wannan a matsayin fallasa ga ɗaya daga cikin biyun shi wanda ya ce ba hadisi na bane ma'ana ya manta za mu iya fallasa shi da wannan mace to tun da mai yawan mantuwa ne ko kaza ko kaza a daina karban hadisinsa ko kuma wani da ya jingina masa hadisin kenan ya masa karya da haka shi wani kenan da ya rawato hadisin daga gare shi kenan wannan zai zama raunanawa ko kuma illatawa ko kuma wani rauni abin nan fallasa a gare shi ƙaryata hadisin ko kuma ƙin karɓar hadisin da malamin ya yi ya mayar da shi ya ce ba na shi ba ne shi zai zama dalilin suka wa malamin ko almajiransa ban san bayan kun gane to shi ne gaban da imala yake tambaya sai ce la yu'tabaru raddul hadisi qadihan wannan qadihan fi wahidin minhum mayar da hadisin da malamin zai yi ya kasa tunawa ya ce ba na shi ba ne wannan ba a lura da shi a matsayin fallasa ga ɗaya daga cikin biyun ko malamin كو الماجر لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر دومن ɗayan su baya zama mafi cancantar suka daga na biyu laisa allo laisa ahadu ma aula bi ta'ani min al akhar ba wanda yafi cancantar ya cancanta a suke shi kun gane tunda shi wannan zai iya mantuwa ko ya san mantuwa zai iya mantawa zai iya mantawa shi ya faɗi hadisin haka kaga ba zai zama dalilin a soke shi ba matukar bai zama mai yawan mantuwa ba kamar maka faɗa a baya shi kuma wannan ba za a ƙaryata shi ba tana bai yiwa ya gaya masa ya royaci hadisin da gare shi kuma ya manta sai dai in ya kore shi korewa jaziman na fiye da jaziman to sai a daina aiki da hadisin an gane ko amma in yayi taraddudi to sai a karɓe shi abu bai zama dalilin suka ga malamin da ya ce ya manta ko almajirin da ya jingina masa hadisin harafin dal ya ce misaluhu misali irin wannan hadisin shine ma rawahu abu dawud wa tirmizi wa ibn majah hadisin da abu dawud ya rawaito da tirmizi da ibn majah min riwayati rabi'a bin abi abdurrahman daga riwayar rabi'a bin abdurrahman an suhail bin abi salih daga suhail bin abi salih an abihi daga babansa an abi huraira anna rasul sallallahu alaihi wasallam qada bil yamin ma ash-shahada cewa annabi yayi hukunci ya yi hukunci da rantsuwa tare da shaida mutum ne ya zo da shaidu guda ɗaya baya da na biyu sai annabi ya ba shi rantsuwa ita ce a matsayin shaida ta biyu ya gabatar da shaidunsa guda ɗaya sannan ya yi rantsuwa to wannan hadisi ya ce qala abdul aziz bin muhammad ad-darawardi abdulaziz bin muhammad ya ce haddasani bihi rabi'a wannan hadisin wanda ya ba da shi shine rabi'a bin abi abdurrahman an suhail shi kuma daga suhailu ya ce to faliqitu suhailan shi shi rabi'a abin nan abin nan abdulaziz ko sai shi abdulaziz bin muhammad sai ya je haɗu da suhailu malamin malaminsa kenan shi ya ruwace shi daga rabi'a bin abi abdurrahman to yanzu sai ya haɗu da suhailu wanda rabi'a ya ruwaito hadisin daga gare shi sai ya zo ce ma almajirinka suhailu abin nan almajirinka rabi'a ya bani hadisi ya ce kai ka gaya masa shi shi ne ce falaƙitu suhailan sai na haɗu da suhailu fasa'altuhu anhu sai na tambaye shi game da hadisin falam ya arifu sai bai gane hadisin ba sai bai san hadisin ba faƙultu ya ce sai dace da shi haddasa ne rabi'a an ka bi kaza rabi'a ne fa ya bani hadisin daga gare ka ya ce kai ka gaya masa hadisin suhailu ya ce haka aka yi ko ya ce masa eh ya fasara suhailun ba da zalika ya kulu to daga nan sai suhailu shi kuma ya ci gaba da bada hadisin ya ce haddasa ni abdulaziz abdulaziz ya bani wannan hadisin an rabi'a shi kuma daga rabi'a anni anni haddastuhu shi kuma daga gare ni ya ce ni na ba shi hadisin kun gane isnadin saboda shi ya manta amma kuma ya karba don ya san cewa mai yiwa ya ba da hadisin kuma ya manta da ka iya ba da sai koma ruwayar hadisin daga abul aziz
da shi ya manta eh shi da shi ya manta sai koma ruwayar sa daga abul aziz yace haddathani abdul aziz bin rabi'a ko haddathani abdul aziz bin rabi'a yace anni shi kuma haddathani abdul aziz ar-rabi'a ba ibn rabi'a ba mu kiyaye حدثني عبد العزيز الربيعة شي كما ربيعة بن عبد الرحمن أني شي كما daga gare ne yayin ruwayar hadisin anni cewa wai ni na wai din da na sa cire ta cewa ni da yan sa wai ya zama tamridi kenan mm anni daga gare ni wato anni daga gare ne yayin hadisin anni cewa lallai ni haddastuhu na bashi wannan hadisin an abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu marfu'an yarda Allah ta tabbata gare shi hadisi marfu'i ba kaza bi kaza sai kawo hadisi kuma kaga sai aka karbi hadisi haka saboda bai kore ba bai kore hadisin ba an fahimta a sai gaban mata karshe yace ashharul musannafati fihi mafi shaharar littafan da aka wallafa a cikin irin wannan akwai kitabu akhbari man haddasa wa nasiya akwai littafin da aka wallafa na al-khatib al-baghdadi ya yi littafi mai suna littafin man haddasa wa nasiya sai ya littafi akan wannan ya tattaro malaman da duk suka yi ruwayar hadisi kuma suka manta sai ya littafi akan wannan akhbaru man haddasa wa nasiya to da wannan muka zo karshen wannan mabhasi mun zo darasi mai zuwa insha Allah sai mu tashi mabhasi na biyu karatun mun bi shi a gurguje saboda bana son mu raga sauran mabhas din yasa ba wani ƙarin bayani sai ya haƙuri da wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah